إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان ويا أحباب رسول الله رأيتها الوجوه النيرة الطيبة وأحييكم خير تهية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تهية من عند الله مباركة طيبة يقولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan musulmi, ga shi Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa, da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa, ya yi ikon nasa ya ga dama, ya hore ya rige mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba haduwa dan karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa da fatan ba manta ba jama'a jiya mun karanta wato suratul hummaza abin nan ko walil li kulli hummazatin ita ce suratul hummaza wannan sura da muka karanta ta mun zo ƙarshen ta bayan mun zo ƙarshe za mu fara wata sura babba daga cikin manya-manyan surorin alkur'ani wato alkur'ani gaba ɗayansa kowane harafi kowane wasali kowane ɗigo a cikin alkur'ani mai girma ne mai daraja ne amma wasu surorin saboda abin da suka kunsa na gargaɗi da kashedi da jan hankali da yin nuni da tsawa sukan zamo akan ɗauke su a gurinmu wato suna da girma mai yawan gaske kamar surar da za mu tashi a kanta suratul hil suratul hil menene hil giwa wato ma ce alhili giwa an ce fiyala giwa ya da yawa mai giwa fa wanda yake da ita mai kiwon ta fayyal sai a ce yaya fayyal wato mai giwa to wannan menene wannan sura ta kunsa kafin a ce komai sai an yi takartakar an yi baya wato ta maza takartakar ɗin da za a yi shi ne wato a tuna da tarihin da ya sa aka saukar da ita wannan aya ɗin ko aka saukar da ita wannan sura ɗin dunkulen dunkulewar ta ma gaba ɗaya wato maza Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi an haife shi a wata shekara wanda ya kasa amur fil kafin a haifi manzon Allah da kwana hamsin wannan waƙiyar ta kasance wannan waƙiyar ta kasance kisar ashabul fil da kada mu tsawaita malam yana cewa akwai wani sarki wato daga cikin bani qulayyis bi sana'a bani qulayyis bi sana'a wato ya gina wata kanisa ta su church a lokacin su sana'a kasar abin nan yaman suna ƙarƙashin mulkin habasa ne ba duk da cewa ma'arab nasu ko abin nan nasu gurin da aka tara da musu na ruwa ya rushe jannata ne an yaminin wa shimal din nan sai ta riga ta rubuta dan lokacin da sabbi ma'arab ya rushe din nan ina fata an gani amma duk da haka suna karkashin mulkin waɗannan sarakuna to amma karkashin ba wai su ne sarakunan su ba suna da sarkin su mai suna abraha su mutanen yaman to amma da za ka gurin su babban guri ne sai irin wata katuwar coci coci ya dirketiya wadda duk ƙasar larawa ba jirinta amma abin da ya sa wannan cocin jin haushi haushin ne larabawa suna da ɗakin kaba shi ya ɗauka wato ɗakin kaba shiri ne tsari ne na mutane da jin daɗi da nuna alfahari da isa da kuma nuna dangantaka da su wasu wasu ne wato abin da ya ɗauka larabawa suka yi kenan da wannan dalilin abraha ya gina wannan katuwar soci kasa sai ya aika wa najashi sarkin habasha dan yana sama da shi a mulki yace na gina soci babba wadda socin nan da na gina ta duk kasar laraba ba su rinta wannan ɗakin da laraba suke zuwa suna soci murutsu ko suna suna kikkewa daga yau sun daina wannan kalmar da ya faɗa ya faɗa ta a gaban mutane faɗar ta ya gaban mutane akwai wasu larabawan kuma ko kuma sun zo kasuwanci wannan kalba sai ta yi musu zafi zafin da ta yi musu tun da nan ma akwai larabawan yaman ne yaki laraba ma zalla na asali wannan kalmar ta yi musu zafi har an gina wani ɗaki da ake ganin ya fi ɗakin kaba har ana gayyatar wasu mutane su zo wato su ga irin girman abin da darajarsa da mutuncinsa ana ganin ma za a daina zuwa aikin haji wani balarabe da ya ji wannan sai ya biyo baya ya ɗirka kashi a ciki da ya kashin kuma ya dinga markaɗa shi ko yana cikin ɗakin wannan cocin da aka yi fatuwa cocin labarin sai ya kai wa abraham ya ji labarin abin da ya faru cewa to ai ga shi an yi masa kashi a ɗakinsa wato ko a ɗakin da ya gina wannan coci wanda ya gina dan bauta da yake ganin ya kuma girman ka'aba daraja zai biya hankalin laraba gaba ɗaya maimakon su je ka'aba gara su dawo nan an yi kashi allah kaɗa ko ina an in dirmu zahi sai yake to abin da ya kamata yi ba zai je nuna larabawan cewa su ba komai bane tun da shi ma ba laraba ne sai ya ɗaura tuddin yaƙi ya tara kayan yaƙi ya tara dawakin yaƙi ya tara kamarar yaki sai ya hau giwaye a wata ruwa da aka ce giwa ɗaya ce wanda yake kai a wata ruwa da aka ce giwa takwas a wata ruwa da aka ce giwa goma sha biyu ce a wata ruwa da aka ce giwa ma dubu ce amma duk da alkur'ani bai ce ga ira yawanta ba sai mu tsaya a nan kawai mai giwa ina fata an gane waɗannan da muka faɗa yadda malamai suka faɗi ne Allah ya in ya yarda su zama gaskiya gaskiya mu zama gaskiya ba gaskiya ba ta sai kama hanya yana kama hanya sai wani balarabe ana kansa zo nafar yake masa ya tara shi kuma yana da manya manyan kabilun larabawa mayaka shaharan da nahish mayaka ne zai ce ga wani can zai je yaƙi ɗakin kaba zai yaƙi larabawa a matsayin mu na laraba mu tsare shi ko mu tare shi sai jama'a su gaba da suka ce mu tare shi sai aka tare shi aka fara kafta yaki tun daga nan amma abraha da ke yayi shiri kuma da ke abin da Allah ya shirya ke nan sai ya gagare su ya kore su bayan za su gudu sai aka kame shi zunafar shi wannan sarkin aka kama zunafar bayan an kama zunafar sai ya ce to in haka ne kai abraha tun da har ka fi ƙarfi na a yaki kuma ka kori al'ummata ni yanzu da ta kama ni yace kashe ka yake karka kashe ni rashin kashe ni ya kuma ka alheri tunda ni balarabe ne kuma cikin laraba za ka yi in kana tare ni za ka samu wata nasara to shi kuma amurha abin da aka yi masa kilari da take cewa mutum ne mai hakuri wannan kalma sai ya da ita sai ya da cewa ba zai kashe shi ba zai kashe shi ba sai ya kyale shi aka tafi yaki ana cikin tafiya akwai wani sarki shi kuma har yanzu shi ma cikin larabawa a musu hanya daga cikin ƙabilar banu kas'am ana kiransa nufail ibn habib al-khas'ami nufail ibn habib al-khas'ami shi ma sai yace ba za a yaƙi laraba yana kallo ko a rufe ɗakin kaba ba sai yanda ƙarfinsa ya ƙare shi ma fito ya sare abraha nan ma aka kafsa ana kafsa Allah ya hukunta abin da ya hukunta abraha ya wargaza su shi ma aka kama na fayil ibn habib al-khasan shi ma aka kama shi shi ma irin wannan maganar yace lura da kasar laraba za ka biya ki to karka kashe ni gara mu tafi tare da kai to abinda suke nufi in an tafi yakin nan ko dai ta wata hanyar ko ta kusa ko ta nesa sa iya da za su taimaki yan uwansu larabawa burin su kenan shi ma aka kyale shi aka kama hanya to sai aka tafi kuma a hanya sai aka samu wani wani shi ma da jama'arsa wanda ya tansa abu rigal abu rigal shi abu rigal kawai ana zuwa sai ce san an wada aka ya yi wa abraha biyayya sojojin sa sojojin abraha ne dukiyarsa dukiyar abrahama ce abraha ce wato kuɗin da ya tara da dukiyarsa da komai biyayya za su yi ga abraha duk abin da abraha ya ce su yi su za su sai biyayya wannan abin da ya yi har ma ya ce shi zai zamo wa abraha shugaba jagora wanda zai dinga nunawa wato abraha da tawagarsa da sojojinsa yadda zai shiga ƙasar larawa da zai cinye su yaki wannan abu rugani wato ana tafiya wasu larawa suka raba suka kashe shi aka binne shi da yadda ake jifan shaidan in an je gurin jifan shaidan aiki haji haka laraba suke zuwa suna jifan kabarin abu rizal har wani malami ya masa watsa yace yace wa arjumu qabrahu fi kulli amin karaja min nasi qabra abi rizal wato wa arjumuhu ina ta jifansa ko awarjumu qabrahu ina jifan kabarinsa fi kulli amin ko wata shekara karaja min nasi qabra abi rizal kamar yadda mutane suke jifan kabarin abu rizal menene laifin abu rizal za ku iya a da za ka ce babu wanda ya zo yi wa abraha biyayya ba wani shiri na taimakon ƴan uwansa ba wani shiri na kare ɗakin ka'aba wannan shine laifin sa a gurin larabawa duk da cewa wancan abin jahiliya ce amma dai a gurin in ka lura da abin kaman bai kyauta wa kansa ba yana fata an gane ko daga nan abraha ya wuce ya kama hanya har ya shiga cikin wato ƙasashen larabawa wato ya samu wani da ake kiransa wato hunaqatul himyari wanda ya masa jagora shi kuma ce ni zan maka jagora har zuwa makka sai ya masa jagora har aka zo makka ana zuwa garin makka shine ya tura sojojin sa yace aje a gaya mutanen makka idan sun kyale shi shi bai zo ya kar mutane ba bai zo ya ci dukiyar su ba bai zo ya danne su ba bai zo ya musu hun karfi ba abin da ya kawo shi kawai yana so ya rusa wannan ɗakin kaban ya gama da a dinga jin a daina jin motsin wani ɗaki sai ɗakin da ya gina jakadan sai zo ya samu laraba aka ce zai samu abdulmuttalib wato kakan kakan annabi sallallahu alaihi wasallam yana fata an gane ita nan jama'a gari suka taru aka zo aka samu abu talib aka ce to gafa wani sarki ya taho da kayan yaki da mazajen yaki da dukiyar yaki da makaɗan yaki da mata na yaki da shiri na yaki ba irin zuwan da yi sai wani irin shiri kai ya ce sai abu talib eh abdul muttalib ya ce ni ya kawo shi da a kawo wanda aka aiko din sai ta shi ya ce a gaya muku ba ya zo yaki ba ne ya zo ya sa wannan ɗakin da kuke zagayawa ne wanda kuke ganin cewa kamar wani ɗaki ne mai daraja zai murtsike shi ya rushe shi abu ɗalib ya ce to in wannan ya tashi ba yaƙi ba ya kamata mu a ƙyale alhalin kafin wannan duk dukiyar wato abu tsaya abin nan abdul mutsalib an kore ta yana da raƙumi sama da ɗari biyu an kore su gaba ɗaya dukiyar mutanen maka an kore su shi kenan bayan an kore musu dukiya an tafi da su sai kuma wato shi sarki ya sake cewa to a gaya musu ba su ce komai ba a ce to sai dai za ka tura a kira sarki sarkin laraba kenan shine abin nan babban kakan annabi abdul muttalib abdul muttalib shi kenan sai aka aika shi kuma mutum ne mai kwaldini sannan ga can jiki ga ido gwara-gwara sannan ga cika fuska ga can fata shi kenan ya taho yana zuwa abraha yana hanjansa yana kan kujera sai ya taso sai ga zama sa gaisa aka gaisa irin gaisuwa irin ta larabawa sai sai ya sai zama kan kujera shi ma sai ya zauna a ƙasa suka zauna a ƙasa gabaki daya sai ce na zo garin nan ba dan yaki ba na ce a neman mun sarkin garin in an neman sarkin garin in yi magana da shi dan ya gane ba yaki na zo ba amma ya gaya min abin da yake so in masa na alfarma an masa dan yadda ka gani nan duk abin da na sa gaba sai na kare shine Abdul Muttalib yace ai mu nan inda ka zo ka yaƙi nan mutum da ba mu ka zo ka yaƙa ba mu ba ruwan me za ka yaƙa sai ɗakin ka ba sai ɗakin yana da mishi in ya kare kayansa ya kare in bai kare zai bar abinsa mu kan ka ga mu yace eh wallahi ba abin da muke nema a gurin yace ba komai yace akwai shanu na 100 raƙuma na 200 da aka kani waɗannan raƙuman na waɗari biyu ne a dawo min da kayana sai ya kalle shi wallahi lokacin da ka zo kamar in tashi saboda tsoron ka da nake yace amma yanzu ka fara ina ganin ka kamar ɗan ƙaramin yaro shine Abdul Muttalib yace saboda me yace saboda ka ce ba abin da rage so banda raƙumi ɗari biyu ni ina ce duk abin da na koro ma zaka ce in baka yace abin da ka koro na kai wannan ka zuciya na ce ka bani tawace ɗaki kuma da mai shi ne kake faɗa da shi eh to da yasa aka je a kira yaran yaran sai ta kowa shi dukiyar sa gaba daya inda ma ba wani abin kirki yake nema ba aka ba shi raƙon masa Abdul Muttalib ya zo tattara mutanen Makka a matsayin sa na sarki shugaba jagora ya ce mutanen maka abin da nake so eh wannan mutumin da ya zo da yaƙi ya zo da wata manufa daban ba mu zai yaƙa ba ɗakin ka'aba zai zai yaƙa ɗakin ka'aba nan mu muka gina ko ko a gina muka same shi suka ce a gina muka same shi ruwan nan na zangon mu muka haɗa ko a nan muka same shi a haƙe sai a nan muka haƙa ya ce musu to nawa ye sai na Allah ne shi to mu baro Allah kayansa in ya bari an rusa ɗakinsa in bai bari ba kuma ya kare ɗakinsa sai sa koma gefe ɗaya shike na abraha shi kuma ya matso mana da sojojinsa da giwayensa da mazajensa da kayan yakinsa ya taho zai rusa ɗakin kaba amma shi ko ita giwar da yake ce mai suna mahamud sunanta mahamud ko abar godiya ce mai ta ce giwar ta shiga ta kwanta wato yayyayi ta shiga ta ce ita ba ta je ba sai aka sa sojoji suka yi gaba da sojojin suka yi gaba shi kuma Allah ya riga ya tsara duk wanda ya je zuwa ɗakin Ka'aba an shirya masa wani tsuntsu wanda tsuntsun ya ɗauko wata ƙwayar tsakuwa da fafiya soyayya da gidan aljanna za a sako masa daga jahannama su da fafiya soyayya daga wutar jahannama tsuntsun zai ɗauko ta yar ƙarama ce da ya saka ta daidai kanka za ta fito ta ƙasa shikenan suka taho wanda yake kan doki da wanda yake kan jaki da wanda yake kafa da wanda yake kan giyar kowanne waɗanda suka isa daidai ɗakin kaba banda wanda ba su zo wadan suna da yawa to duk wanda ya isa ɗakin kaba gaba ɗaya tsuntsayen da suka saka musu kowa nan ya bushe da shi da abin da yake kai shi abraha da shi da waɗanda ba su iso ba suka juya a wannan ruwayar ke a wannan ruwayar biyu ce suka juya da shi da waɗanda ba su iso ba wanda duk ya bushe dama shi giyar abraha ta ki zuwa to daga nan da aka biya mata hanyar ta zuwa Yaman ta fi kowa sauri binta ake da gudu amma sai ka ba kan taki to gaba da suka tafi amma duk wanda ya juya din ma kafin ta gida Allah ya dora masa wani bala'i na ciwo babu wanda ya rayu a cikin su to kissa ce Allah yake ba mu a wannan surar in an dan yi wannan dan gajere yar gajere wasu fadal ta wannan tarihin surar sai ta fito garau ko haka nan bane to bari mu ji Allah yake cewa malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
سورة الفيل وتلد وهي خمس آيات نعم الله أكبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نعم ألم يجعل كيدهم في تضليل نعم وأرسل عليهم طيرا نبابيل نعم ترميهم بحجارة من سجيل نعم وجعلهم كعب مأكول To a wannan sura in kun ji da farko Allah ya ce ba da bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wato suratul fil kamar yadda muka faɗa sai kamsa ayatin aya guda biyar ce tubayyinu i'tina'ata i'tina'ahu ta'ala bi hifdil haram sharif wannan sura tana karantar da mu kulawar da Allah yake yi da kariya da yake ba haramin sa mai daraja shine dakin Ka'aba wa ihlakahu man aradahu bi su'in da halakar wanda Allah yake wanda ya nufi dakin Kaaba da mummuna abu fa qatalahum sharra qatl ya kashe su kisa mummuna bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kullun tara in ta ba gani ba alam tara baka in dai tara ta zo ra'a babu ila a baya to gani ne na ido ina ba ta gane ko ko baka sani ba istifhamu ta'jibun wannan tambaya ce ta ban mamaki wasu malamai malaman majazi kamar ibnu ashur wato a cikin at-tanwir wa tahajjud cikin tafsiri nasa wato anan da yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yace nan majazi ne amma an kawo shi litahaqquq uquqihi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sun baka ga yadda ubangijinka yawa ma'abota giwa ba ba zai da ya musu ba sai na hakika ka gani ko ba gani ba da muka karanta wannan labarin da ke labari ne na Allah na alkurani ka san gaskiya ne to haka abin ya faru ina fata an gani ana tambaya na istifhami amma bisa majazi abin ya riga ya faru Allah ya ce ba ga yadda Allah ya ji ashabul fili adadul fi'la talata ashara mala yake shi anan yawan giwayen nan goma sha uku ne wato kamar yadda mu a can baya wasu ce ɗaya ce wanda sarki yake kai wasu suka ce takwas ne wasu suka ce goma sha biyu shi mala ya ƙara ɗaya na ci sha uku wasu suka ce dubu ne ala kulli halin qur'ani dai bai bayyana mana ko nawa bane akbaruha yusamma mahmud babbar giwar ana kiranta mahmud ووعدها لرؤوس الآي وتصيح في الجيوة ديا كما دي داشي لكن آية وأصحابها هم أبرها ما تجيوة نسوني أبرها ملك اليمن وجيش أولر من جنسة بني آه حسن يكون بني في صنعاء وكو بنا في صنعاء كنيسة يصرف إليها الحجاج كما يدى مكدئي بيان جاءنا ونشوش أسان صنعاء babban birnin kasar Yaman don ya biya hankalin mutane su daina zuwa aikin haji su dawo ta fa hadasa rajulun min kinana sai wani balarabi daga cikin kabilar kinana ya zo ya tashi a gurin wala tsaka kizata haji azatin ihtiqaran bihaya sittu da wannan wato shotin da kashin saboda wulakanta ta fa lafa abraha li yahda mannar kaba ko la yahda mannar kaba awar abraha ya rantsi sai ya rusa kashin kaba a barbaran jawabin da muka yi kai ba kuma ta da wannan ba sai Allah ya ce wannan niyyar da Abraha ya ta yi ya Allah ya ce alam Allah ya ce alam ya ji alkaidan sun bai sanya wannan makirki ko mummunan tanadi da suka yi ba ko mummunan shiri da suka yi fi tabulilin wato cikin bata ko barna ko abin da yake ba daidai ba khasaratu halaka wato hasara ce kuma halaka ne dan duk wanda ya mummuna aiki in bai nasara ba ya gama hasara kuma asara gida biyu abinda kai baka yi nasara ba sannan abinda kake nema na girman duniya baka samu ba in ma mai neman na lahira ne ko bai samu ba ina fata an gane ko Allah ya ce ya sanya wannan makirci nasu wato cikin hasara da bakin ciki sai kuma Allah ya ce Allah ya ce wa arsala alaihim Allah ya tura musu tsairan ababil irin wasu tsuntsaye waɗanda ake kira su tsairan ababil jama'atu wasu jama'a ne na tsuntsaye ila la wahida lahu wasu ka ce ba ba shi da daya wani ka ce ibbal wai ana kiransa ibbal sai a hada ya ce ababil ina fata an gane ku wasu kuma suka ce a ibbala ne sai a kira shi ibbala in an hada sai sai ababil da sauransu wasu ka ce ijjil sai a hada ya ce ababil da sauran da irin waɗannan manzano ala kulli halin Allah ya ce mun aiko musu irin wannan tsuntsu wanda ba shi da guda ɗaya wa qila wahidahu abul wasu kace ma abul ne sunansa wasu kace abil eh ka ajul wa mifta wa sikkin wato kwatan kwatan wannan haka ake musu wato mufradin sun za ka ci guda ɗaya wannan tsuntsaye sun zo da suka zo mai suka yi malam Allah ya ce tsuntsayen nan da suka zo tarmihin suka tsora jifansu su waɗannan da suka zo akan raƙun wannan ko dawakin nan ko waɗannan wato abunan giwaye suka dinga suka dinga jiwansu min sijili da irin wani laka da aka soya ta aka dafa ta aka gashe ta daga cikin wata jahannama a yi tsinin wata boko sai ta sanya suka manya ya malam Allah ya ce fa jalahum sai Allah ya sanya suka asin ka ce karmami makulin abinci ai ka warka zar'in akalatu dawab ka ce wato ganyen dabbobi wanda wanda dabbobi ke ci ko ganyen ciyayi wanda dabbobi ke ci wanda rasatu wa afna haka ne ko wanda satu wa afna natu wato dabbobi suka tattace suka murtsuke shi ai halakahum Allah ta'ala Allah halakar da su kullu wahidin bi hujri bi hajrihi kowane ɗayan su da hajar dutsen da aka aiko masa shi makatubun alaihi sumu an rubuta masa sunansa a kai wa huwa akbar min al adad ya fi ƙwayar wake girma kaɗan wa asgar min al himma a waken ma irin ɗan ɗan arba'in ɗin ya fi ya fi ƙwaya manya manya ko da ko bai kai abin nan ba himmat ƙaramin ki abin nan wake ɗan sittin ya kharqu al bayda wa rajul wato yana ceta cikin mutum ya ceta kafa والفيل da ita wannan giwar wa yusil ila al-ard ya kai kasa وها وكان هذا أم مولد النبي صلى الله عليه وسلم قبله بخمسين يوما أفهم أحيفاء النبضة كان هم سني قلت ما لم يرد الأذهان يبكي نتي آه فما تضمنت سورة الفيل وما وقع بعدها يدل على أنه لا يرتجع المج... المجمع المجتمع الإنساني يشي المجمع الإنساني wato jama'ar mutane waɗanda suka dunkule a guri ɗaya wato ba za su ɗaukaka ba illa biddini sai da addini wa mahtawahu al-iman sahih da abinda imani ingantacce ya kunsa fal arabu mastata'u an yamna'u ashabal fil laraba ba su iya kare mutanen giwa ba kar su zo su yaƙe su ko kar su yaƙi garin su ko kar su kwace musu dukiya hatta dakhalul haram har suka shiga wannan harami na makka bi kasar takharib al-kaaba al-musharrafa da nufin rusa dakin kaaba mai daraja allati hiya fakhruhu wanda duk wani balarabe nan ne gurin afarin sa nan ne gurin takamarsa wa haramu jaddihim kuma harami ne guri na alfarma na kakansu ibrahim alayhi salatu wassalam thumma ba'da al-arba'ina sana bi wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan shekara 40 da haihuwar annabi bada'a bi da'watihim ila Allah wa yu'allimuhum ya fara kiran su zuwa ga addinin Allah yana karantar da su fi salasa ashara sana shekara goma sha uku duk a wannan garin cikin garin Makka sun mahajara ila al-Madina sannan ya kaura zuwa Madina duk da cewa hankalinsa yana baya yana tuna Makka al-Munawwara fa jama'a kalimat al-arab ya hada kalmar Laraba al-Islam fi khilal 20 sana falta haka bi rafiq al-ala wato a tsawon shekara 20 yana wa'azi ya hada kan Larabawa daga nan ya koma ga Allah ثم غلبت العرب او الامه الاسلاميه العالم كله فان العرب سكر جاي دنيا gaba daya fi khilal nahwa nisf qarni wato a shekarun da mutum shekaru 50 ba fa na da u haka ne ko fa na da u tabaraka wa ta'ala an yaruddana ila ma kana alaihi aslafuna Allah ya maida mu zuwa ga abin da magabatan mu suka koma na girma da farjini da cin nasara wannan kisa ta wata wannan sura da ita surar gabaci daya ba wai tana karantar da mu surar jiwa mu ji dadin ta mu gane yadda ikon Allah yake kawai ba a mu sanya ta a cikin aiki kar ka yi fada da gaskiya kar ka yi kokarin rusa gaskiya kada wani yana yin abun sa dan Allah kai ka ce sai ka karya shi da ƙarya ko da iya yi ko da wayo ko da bara ina fatan ka gane yayin da kace zaka yi wannan zaka yi nasara zaka yi rashin nasara ba zaka yi nasara ba karewa zaka yi haka nan idan kai mai mulki ne kada mulkin ka ya dauke ka ka ce sai ka karya talaka karhi da yaji wannan nuna karfin da zaka yi ko sai ka danne su ko sai ka tutar da su wannan nuna karfin da zaka yi a nan ne kuma zaka karye nuna karfin da zaka yi da iyawa wannan bakon Kaduna ne ko yake bacci ba a bacci a wannan makarantar ina fatan ka gane ko ba a yin bacci ga wani kan da yake bacci ya ga waya sai ma dan yau ka zo ina fatan ka gane in kaga mutum ya bacci ne sai yake bana ganin sa muna sa abin da muka karanta ka rike sai kai ma ka gaya wani idan wani sarki ko mai iko ko wani mai mulki yake ganin da karfin sa ko ikon sa ko mulkin sa bari ya karya wasu ya mulkike su to wannan abin da yake ganin da karfin Allah zai kwashe shi a gajeren lokaci mun ga ba ku kisoshi a nan gurin abin da kake ganin ba zai yi ba sai Allah ya yi shi shi annabi lokacin da ya zo waye sai ya kare shi ba Allah ba yana ciki mahaifinsa ya rasu yana shekara shida mahaifinsa ta rasu yana shekara takwas kakansa da yake dauke da shi Abdul Muttalib ya rasu sai ya koma hannun babansa Abu Talib babansa Ali ibn Abi Talib ina fata an gane in ba ikon Allah ba wa zai yi wannan aka tsamo shi kuma ya zama annabi kamar yadda annabi Musa shi kuma an hana haihuwar ne ma in an haifi da namiji kashewa za a yi kuma a yi haka nan ba ana cikin wannan abin Allah ya tsamo aka haifa annabi Musa cikin waɗanda ake kashewar kuma mai kashewar shi yare ne shi ya bashi abinci ya bashi gurin kwana ya bashi riga ya bashi wando ya bashi kayan sarauta ya girma a gidansa kuma ya nuna masa wata ba Allah bai nuna masa ikonsa ba saboda haka abin da kake gani dan kana da iko ya kace ba za ka bari ayi ba ko karfinka ko wayanka zai hana sai Allah ya nuna maka sai ya gagare ka bari mu ba ku gajeren misali lokacin da GDP ta tara kuɗin Najeriya ta sace suka zauna a kai duk ko'ina suka kafa mutanensu wani kamfani duk suka murtsike shi ya zama nasu duk wata hanya ta gwamnati ta zama tasu dan abin da ya rage sun fara waye shi ma ya zama nasu suna ganin babu wanda ya sai karbe mulkin na hannunsu akwai wanda yake rantsiya da alqur'ani mulkin ba zai karbu ba amma da Allah ya gara mai karbi din bi karbi ba saboda kar ka alfahari da mulki kai ma general Buhari da Allah ya baka abinda muka san ka da shi na adalci kai Allah zai taimake ka dan ba karfin ka ne ya baka wannan matsayin ba ko karfin sa ne ba wayan sa bane ya bashi kuma da kuka rataye da shi to ku yi adalci dan duk kun zo kun makalkale a gidansa wasun ku mun sani munafikai ne ba ba mutane gidan kun makalkale ne dan dan ku ci zabe kun ci zabe ku yi abin kirki dan gobe ma an ku tashi mu zabe ku idan kuka ki yadda muka yi rubugu muka yi ruwan ayoyi da hadisai da muka ga za a kashe mu muka yi a koye ta karkashin kasa da kwamfuta da waya da tas da sauransu wallahi kuma haka za mu ina fatan kuma da kuskure sai mu rusa ku kuma ina fatan tare da taimakon Allah da abun ba namu bane ina fatan kun gane ku ku yi gaskiya ku yi adalci daga yau Najeriya ta fita da kangin da ake mai da mutane bayi yan Najeriya sun zama bayi babu wutar lantarki babu ruwan famfo babu makarantar makarantar kirki sannan babu man fetur babu hanya babu babu asibiti babu babu babu babu ko ba ta nan bane a gyara Najeriya ta fita daga wannan abu don kuna ganin abin ba zai yi wallahi Allah na iya yin komai wannan abin da sura take karantar da mu kenan ba daɗin sura kawai za ku ji ku tsaya ku ji irin darussan da take karantar ba sai ka tuno irin wannan darussan suna iya koma kanka ban sani ba da ke a darussan mu na al-usbu tafsirin mako mako da muke mun sha faɗin irin wannan da ke daga bakara muka fara mun ce duk isar da ka ji a cikin alkur'ani an karanta ta ta wani mutumin kirki da ya abin kirki to kai ma in mutumin kirki ne menene kai wannan aikin in kaga ana kissar wasu mutanen banza da miyagun ayyuka da suka yi sai in yi hankali ne sai yaya sai ka kauce wannan abu to abin da muke gaya muku na wannan sura ku zama masu hankali da wayo da ganewa ina fatan kun gane suran mu ta kare sai wata sura kuma daban alaran ma na'am wannan sura suratul quraish ko suratul ilahi makiya wa madaniya amma ka ta dauka ko a madina malamai sun yi sabani malaman alqur'ani shi arba'u ayatu aya hudu ce ko khamsu ayat wato fiha fadlul quraish wato a cikin ta akwai fadlun ko abin nan fadlul quraish an batan falala ta qurayshawa wa an umar annahu qara'a hadhihi raka'a thaniya min al-maghrib Umar ya karanta ta a raka'a ta biyu suratul Maghriba wa qara'a fil ula bi suratul Tin a ta farko ya karanta suratul Tin ina fatan kun fahimta wato a farko ya karanta li ilahi a ta farko ya karanta suratul Tin a ta biyu kuma ya karanta suratul Quraish sura ce babba wadda take tana wa Laraba irin matsayi da daraja da Allah madaukakin sarki ya musu da irin matsayin da aka ba su da saukar da shi wannan alkur'ani mai girma a cikinsu ƙur'ani girma ne ƙur'ani daraja ce ga duk duniya gaba ɗaya ga duk wanda ya riko da shi balarabe ko ba balarabe ba amma girman da darajar da ɗaukakar ta fita tara a ƙarƙashin larabawa ina fatan kun gane wato ita suratul quraish sura ce da Allah ya tattara yake tunawa laraba irin baiwar da ya musu Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim li ilafi quraish saboda sabon quraishawa inna hadhihi sura muttasilan billati qablaha fil ma'na wannan sura ta yi daidai da wanda take kafin ta wace ce suratul hili ta yi daidai da ita wato a cikin ma'ana yaqulu alakatu ashabal hil na halakar da masu giwa li ilafi quraish dan jan hankalin quraisha su gane darajar da Allah madaukakin sarki musu da gurin da aka ba su saboda ka kai ma dan adam wato da Allah ya baka matsayi ya halakar da wasunka ya baka matsayi to sai ka gode wa Allah general Buhari kai ba general Buhari ba malam Muhammad Buhari ka tuna da baiwar da Allah madaukakin sarki ya maka ina fatan ka gane ka tuna wato akwai mutane da yawa a Najeriya Allah bai ba su matsayi irin naka ba Allah bai ba su adalci irin naka ba Allah bai ba su tausayi irin naka ba Allah bai ba su kwarjini da farin jini irin naka ba ka je kasar turawa da ka baki amma kowane batura so yake daga ido ya galle ka saboda ni wannan Allah ne to sai ka tuna da wannan da ya maka wannan baiwar ina fata an gane ko ma da kuke tare da shi ku tuna li ilahi quraish ali ta li ta alif dan larabawa wato su saba ai li tattafiqa quraish laraba su zama abu guda ɗaya kuma musulmi saura kuma ku zama irin wannan kai in kai adalci sai a ce ba su in kai gaskiya sai a ce ba su kai in ka zama mutumin kirki sai a ce ba su buhari ba wai dan yana fari bane ya zama da irin wannan farin jini ba dan yana gafalata ni bane ya zama da irin farin abin da yake zuciyar sannan na gaskiya shine Allah dauka shi da kai ma ka zama hasan duk bakinka duk gajanka ka duk gajara hancinka duk dan kwazajen cikinka in kai gaskiya kai ma sai Allah so ka ko ba zai so shi ba zai so shi amma sai in yayi irin eh na ina fata an gane ko ai ne sai ka mana quraishin wa sai ne farhilatu rihlatuha Allah ƙwararrawa su saba wato tafiyarsu da suke kashe biyu ta zama amintacciya wa mimman adda suratan wahida wa bai ibn ka'ab akwai ma cikin malamai waɗanda suke ta wannan surar da ita da suratul fili sura ɗaya ce kamar ubay ibn ka'ab wala fasala baina wahi musahabi in an duba musahabi na ubay ibn ka'ab in ji malami aljami'a na ahkamul qur'an ce ba ma bambanci ko aya ko ko bismillah bi ta zakani ba wa qala sufyan ibn uyayna ma na khilafan lil jumhur jumhurin malamai akwai akwai su akwai su akwai bismillah sura shi daban-daban an gane ko kana lana imamun la yamsulu bainahuma yace muna da wani limami da yake mana sallah idan yazo sallah hadi sai yake baya rabawa in ji abun nan sufyan ibn uyayna wa ya qarawhuma ma'an wa qala amr ibn maymun al-uzdi audi صلينا المغرب خلف عمر بن الخطاب من يصلى المغرب باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الأولى والتين والزيتون a raka da farko ya karanta watin wa zaitun kamar yadda malam Murad al-Azhar ya faɗa ko sannan wa husaniya alam tara kaifa da ya da ilahu quraish sai hade su ga baki daya wato alam tara kaifa ba da rabuka sai kuma da ilahu din ya hada su wa qala fara hadhihi sura muttasilatun bi sura al-ula wannan yana suna da alaka da juna kenan menene dalilin da yasa aka zo za a yaki dakin kaba su quraisha suka ce ba za su taba ba bari su fita su bar garin tun da dakin da muke dakin da su to sai ake musu ne kuma saboda saban su da kasancewa su da kaunar su da wannan dakin wato da kuma aka ba su aminci na taje su kashi biyu lokacin sanyi da lokacin zafi sai abu ya zama irin guda ce da ina fata an gane to shine anan malam yace wato wa qala al fara hadhihi sura muttasilan bi muttasilatun bil ula li anna dhakara ahla makka dhakara ahla makka azima ni'matihi alaihim Allah ya tunatar da mutanen makka babbar ni'imar da ya musu fi ma fa'ala bil habasha abin da ya sa mutanen habasha mutanen abraha kenan li ilahi quraish ay fa'alna zalika bi ashabil fil ni'matan minna ala quraish ni'ma ta muka wa quraishawa wa zalika anna quraish kanat takhruju fi tarihiha la quraisha sukan fita a tarihin su fala yadaru alaiha babu mai kawo musu hari ko yace zai yake su wala yaqrabu ko wala tuqrabu ba ma kusanta su su quraisha fil jahiliya ko sabanin jahiliya ya kunna hum ahlu baitillahi azza wa jalla sune ma'abuta dakin Allah yaya za a yake su hatta za a sabu fil sai da mai giwa zo li haduma hudun yazo ta wannan kaba fa faji akhadha fa akhadha bi hijaratiha sai aka kama shi da duwatsun da ke cikin garin Makka ko kuma shi ya gina wani gida kamar da muka yi wancan tarihi a baya mai tsawo wanda babu ba wani dalilin da zai sa sai mun maimaita shi da an san dalilin wannan gidan da ya gina ko ɗakin da ya gina ko wajen bautar da ya gina bai masa komai ba sai ya ce kawai zai zo rusa ɗakin kaba Allah ya halakar da shi da abin da ya zo da shi abin da yake nema bai samu ba kina fata an gane to wanda ya muku wannan bayani za ku yi masa to ga ya mana alaramma sai ya abu Allah ya ce ila bin saban da suka yi da zaman su da wannan ɗaki da amincin su da wannan ɗakin har yanzu kuma Allah ya amintar da su rihlata shita'i wa sayf lokacin da suke tafiya lokacin sanyi da lokacin zafi Allah ya ba su aminci in suna tafiya ba mai kusanta su da an gasa ce a mutanen ɗakin Ka'aba ne ku kyale su waɗannan makwabtan ɗakin Allah ne ba a taɓa su ila fi rihlata shita'i wa sayf sai Allah da ya musu wannan baiwa ya ce Allah ya ce hali ya budo rabu hazar bai to su bauta ubangijin wannan daki da ya musu wannan nema da ya musu wannan baiwa wanda shine Allah su bauta musu kar su bauta kowa kar su yi shirka kuma da Allah ya halice ku musulmi to ku bauta Allah kar ku hada shi da kowa jama'a gaba daya falta budu rabb hazal bait ku bauta ubangijin wannan daki kada ku hada shi da kowa ina ba san ka gane wato in ka bautata wani baka bautata wa Allah ba ka saba ni'imar da ya maka zabin ka yi ya baka addinin da ya fi na kowa ni dai na karanta a cikin alqur'ani na san ko ba kun karanta Allah ya ce addini zaɓaɓɓe yardajje a gurinsa shine musulunci arama ban san ko kana iya wata aya mai kama da wannan ba Allah ya ce inna dina addini inda Allah a wajen Allah karɓaɓe al-Islam musulunci ka ka gane ko wa ya faɗi wannan kalma in ka maza can gaba sai yayi ma in ka karɓi wani musuluncin ba musulunci ba Allah bai yarda da shi ba na'am Allah ya ce wa man yabta ya ghayra al-islam dinan wanda ya riki wani addini daban ba musulunci ba ya zama masa addini falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba ko ba za a karba masa ba addinin da yayi wa huwa bil akhirati min al-khasirin a ranar lahira yana cikin masu hasara a ranar lahira yana cikin masu hasara anan za'i ne Allah ya kowa za'i ba to me ya kamata kuma mu fa shirka da Allah ko da Allah ya baku wannan shi Allah kuma yake son ya ceto shine zai ba wanda ya ga dama ceto an kun ban sani ba ko ni kai na karanta ayar da Allah ce shi ne mai ceto wallahi shabatu Allah ce tsulga ya mutu lillahi shabatu jami'a ceto gaba ɗaya na Allah wato mulkin samai da ƙasai nasa ne to ya za ce kuma wani zai ceto ba shi ba ma wani ya taɓa ba da abin da ba nasa ba ni abu shi ke kyauta da kayansa yanzu ka ga wannan agogon da yake hannuna na ga dama zai yin cire ce na baka dan na wani wannan gilas din in zan iya gani ba da gilas zai yin cire baka dan na wani to amma yanzu zai yin ce na baka new market zai yi saboda Allah to yanzu in na ƙara ma yunkuri in ce na baka new market har da terminal ya yiwu kai ka san na hudu wannan na yi gaskiya to aka ce so ba naku bane masu ya kun bayar ko abu hanyar ku ku ba to ce san na Allah ne ina fatan ka gane ku ku bauta Allah kada ku hada shi da kowa abinda ake bukata guri na da kai mu bauta wa Allah mu tsaya ga Allah mu yarda da Allah mu yarda da sunnar manzon Allah wannan shine abin da ake nema guri na da kai kar ka yi shakku in an faɗa Allah kar ka yi shakku in an faɗa sunnar manzon Allah buka ya sam an wa ta'ata ina fatan ka gane yana yiwa ka zama mai karamin karatu a dinga bibiyo kwakwalwa ka sai Allah ya yafe maka dan dai kai na san duk a matsayinka na mumini aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce za ka yadda duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah aka ce masa Allah ya ce aka ce masa annabi ya ce zai yadda ko ba zai yadda ba duk mutumin duniya wanda yake musulmi banda Allah mahalicin kowa da komai wayan so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai yadda ka kauyen annabi ba dan ya je gurin wani ina fatan ka gane ko saboda haka kuma duk wanda yake neman wani ceto in ma yana ya samu ceton na wani kamar yadda na faɗa ranar yana neman ceton wani kuma ya samu ceton wani shi kuma ya zama ga ceton annabi muhammadu an maka kyautar dubu ɗari biyar sai ga miliyan ɗari biyar wacce za ka ɗauka ko tsabaran ma tambaya da shehunka da annabi muhammadu wanne ne ɗari biyar wanne ne miliyan ɗari biyar manzo Allah shine nawa miliyan shehunsa ba zero ma wanda yake ba babu da tsari za a ta gaga ne ko saboda ka dai ni miliyan ɗari biyar zan ɗauka shine annabi muhammad ba magana kuɗi ake misali kawai muka yi duk abin da za ka iya kwatanta shi da kima da daraja annabi muhammad ya wuce sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun gane to saboda ka fali ya budu ku bauta ubangijin wannan daki wanda ya muku wannan ni'ima ta addinin musulunci ya zabe ku ya dora ku akai addinin da in kai hamma ko jikinka ya nauyi ka dan yi motsa ka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai yaya lada in wani ya bata maka rai kadan ya ka kadan yi tagumi sai mi in wani ya dan maka farin ciki kadan yi murmushi sai mi in ka bi yunwa ka fito sai mi in ka bi kishirwa ka sha ruwa sai mi ina ma ce ka samu dan faya alaf da sayi sai lada ina fatan ka gane ko in ka koma gida ka zauna da iyali in sha'awa ta zo in aka yi ciki in an haihu in an yi tarbiyar in an kai yaron asibiti in an sa shi makaranta in an saya masa riga in yayi kuka in yayi dariya in yayi murna in ka gan shi in ya danka awa jama'a irin wanda ya wanda ya muku wannan baya ba ba baya ba ce babba sai za ku kyale shi ku je wajen kama kame wanda ba zai iya baka komai ba ina fata an gane ku saboda ku tsaya da Allah jama'a wato an rudar da mutanen Najeriya saboda san Allah da Annabi ɗan Najeriya Allah ya musu san addini gubaran ba ku wata shaida na sha gaya muku ita wata rana wani babban malamin mu wato Abdullahi ibn ibn Zurban al-Ghamidi Muhammad ibn Abdullah ibn Zurban al-Ghamidi wato shine da babban mai zuwa daura nan Najeriya to ina can ina karatu shekarar da naje na dawo din nan sai dan sai accident mummuna accident ya karere duk kashin kansa da mukamin ɗinsa gaba ɗaya rabarbaje to ina zuwa gaishe shi wata ran naje da yamma bayan lasar nake zuwa lokacin shine babban limami ya kuba shaida ce aka ba 'yan Najeriya wannan shaida na zo na gasa da na sa manyan kaya kuma shi don haka wannan kayan wani ce kawai bambancin tsaro amma ita ma shi iya ce farin kaya da shi na da hula haka na je na zauna shi ne laraba suka zo suka gani su ta san mutum da da tsawo ya suka ɗauka wani wani mutumin kirki ne kowa ya gaishe ni sai ya koma gefe da shi haba kashirin muna saurara wallahi wani ambasado ne cikin ambasadojin najeriya sai da ba ya dariya sai ce sahiru talabati wa huwa talib min tullab Najeriya suka yi jakada ne na ɗalibai ɗalibi da cikin ɗaliban Najeriya suka yi dariya suka sake jikinsu suka ce azurwa in tafsirta amal li Najeriya anta la tatafassal wa la ta'mal illa fi Najeriya ba ba ka tunani ba ka burin komai sai sai Najeriya yace wallahi law kuntum law kuntum ta'lamuna ma a'lamu fi Najeriya min al-khairati wallahi la kuntum aba a Najeriya kullukum da kun san alherin da na sani ga Najeriya da kuma kun zama iyayen Najeriya dukan sai innani tajawwaltu fil alam tajawwaltu fil alam ka kull tajawwaltu fil asiya al wusqa wal kubra tajawwaltu fi europa tajawwaltu fi europa وكذلك دول الخليج الخليج وكذلك سائر الدول الافريقيه انني زرتها والله ما رايت دوله فيها خير مثل نيجيريا يؤذن يؤذن بالآذان في نيجيريا فإن المساجد كلها تمتلئ والشوارع المتصلة بالمسجد تمتلئ وليس هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر abin da yake fada yace da alherin da rashin Najeriya kuma kun sani za ku zama iyayen Najeriya dalili yace na zagaya kasashen Asiya manya da kusa na zagaya kasashen Turai na zagaya America baranta da kasashen laraba haka na afirka din na zagaya yace najeriya ne kadai za a kira sallah idan an kira sallah masallaci cika hanyoyin da suke haduwa da masallaci cika kuma babu hay'atul amr bil ma'ruf ko hay'atul hizba wasu kora mutane a masallaci dan za su wuri an kira sallah ga shagon karfa kama ka zai anan kuma fa amma kowa sai rufe shagon yanzu yace wallahi wannan alherin sai najeriya ita kuma dan Najeriya ya yarda ya mutu akan addinin sa saboda Allah da manzon Allah saboda haka razo wannan shaida ce gare ku yan Najeriya ko ba shaida ba ce to saboda haka da wannan dalilin da Allah ya muku baiwa ina ruwan ku da wani kama kami ku da Allah ya ba ku dahir Allah ya ba ku direct ga annabi Muhammad kuna sauka ga alqur'ani kun haddace shi ga shari'ar musulunci a gidanku kaje kana kama kama abin da ba ka da ba ka da tabbas Allah ta fara ya abdu rabb hadal bayt sabota ubangijin wannan daki wanda shi ne na'am Allah zai ta ma hun min jin wannan da ya ciyar da su daga yunwa wato kowane gari ana yin yunwa amma banda makka banda madina ba za a yi yunwa ba Allah zai ta ma hun min jin wannan da ya ciyar da su daga yunwa wato abin nan yunwa a cikin garin Madina babu annabi Muhammad annabi Ibrahim ya roƙa yake rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayr dhi zar'in na'am رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ku dawo da na fara din Rab- rabbana
ربنا إني أسكنت من ذريتي biwadi بواد ذي زرع إلا بيتك المحرم saboda ne ربنا ليقيموا الصلاة
na'am me nake so a yi وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم sai a yi musu ne وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
wannan shine abin da muke nema ina fatan kun gane ko yace rabbana ya ubangijin mu inni askantu min zurrati biwadi ni na zauna da zuriyata a wani kwazazzabo gari ne zar'in baya daukan shuka in shukar ma ta fito bushewa take inda bai sukar muharram amma a ɗakin ta ne alhurma dab da tsarikin ta mai daraja me yasa na zauna a wannan gurin rabbana li yuqimus sala dan su tsaye da sallah daga nan kuma za a yi sallah duk duniya gaba daya faj'al afidatan minan nas tahawi ilayhim Allah ka sanya zukatan mutane su karkato zuwa gare su warzuquhum minas samarati
لعلهم يشكرون warzuquhum minas samarati ka arzuta fi ayyin itatuwa duk dan itatan da baka saba gani ban ka je baka zaga shi kuma ba na ake noma ba addu'a ce ko ba addu'a ba ko ku da Allah ya muku wannan bayar sai ku bauta ta masa kada ku hada shi da kowa wannan wannan ubangiji ba wato wanda ya muku irin wannan baiwa ubangiji ne ma da cin kowa da komai bai san a saba masa ku nemi aljannar ma wajensa wanda ya maka wannan baiwa tun daga nan gidan duniya zai ga shigar da kai aljanna to ka rike shi mana kuma ka je kai tawarka maka mai abinda baka da hujja annabi kuma ya da maka hadisin ka haddace da'a ma ya rimuka dan wallahi yanzu na kama rigar malam nura na riƙe nake zai kai na aljanna shakku nake wallahi tallahi ina ma nura ina hanya ko kai ma zaka shiga barantana to ka gani kike da ma nura ya makale a hanya ni na riƙe rigar sa sai mu makale tare ba ba ga ni ma ni ta fa fitar ba saboda ku lura da wannan gefen jama'a kun gane ko wato kai abu dan Allah tsakanin ka da wasu. babu wasa a ciki ba wallahi babu wasa a ciki ka nemi abin da gaske gurin Allah tunda shi sai a nema a gurin sa قل لله الشفاعة shi sanna Allah ne gaba daya har ka nema gurin wannan maburin sa tunda shi yake balantana annabin da kansa ya faɗa yake wa'itu khamsan lam yutuhunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani abubuwa guda biyar da ba bai wani kafin ni ba na farko annabi ce nusurti bir ru'bi masirata shari an bani baiwa kafirai tsoro gurgurun tafiya wata guda idan annabi ya yi niyyar zai je ya yaki waɗanda ba musulmi ba tsakanin ranar da ya sa da ranar zai je wata guda a kama an zare musu laka ba su da ƙarfi waje ila fiye al'arzu kullu hali wa li ummati masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa ni da al'ummata ta zama mun tsarki sannan kuma wato ta zama mun abin alwala tahur masjid masallaci ta zama mun masallaci ta zama mun tsarki kenan menene ma'anar wannan bi inda sallah ta kama wasu in sallah ta kama ta ina sai an koma gurin ibada amma mu a ko'ina ko ko a dokar daji ko a gefen kwalta ko a shan daɗin nan sai dai dan tsoron kar mota ta matse kan mutum sai ko sai a ko sai a yi sallah ko ina sallah ta kama sai manzo Allah ce wa uhillat lil ganaim idan mun yi yaki kuma ganimar da muka samu an halatta mana mu ci wa bu'ithu ila an-nasi kaffa annabi ta an aiko zuwa ga duniya gaba daya ba wani wanda aka aiko cikin annaba ga duniya gaba da sai annabi Muhammad wa bu'ithu ila an-nasi wa kana an-nabi qabli yub'athu ila qawmi khassa wani annabin kafin ni ana aika zuwa ga mutanansa kawai nawa kenan sai manzo Allah ce wa ita shafa'a an ba da ceto ya ce ba za a ba wani ba cikin annabawa ma to yanzu an ce wani zai yi ceto annabi ya ce ba za a ba shi ba sai kace za a ba shi an kare ta annabi ko an gaskata shi ku lura da wannan gefen فليعبد رب هذا البيت سبوتتا وبنجدن wannan daki wanda shine Kaaba wato ku bauta masa wanda shine Allah mahaliccin kowa da komai sai Allah ya ce menene malamin Allah الذين طعمهم من جوع zai azama hum min ju'in wannan da ya ciyar da su daga yunwa ay min ajalihi wato ya ya hana ya hana su jin yunwa wa amarahum min khawf ya amanta da wa amarahum min khawf ya amanta da su daga tsoron min ajalihi ba wanda dalilin tsoro saboda shi dakin Kaaba din wa kana yusibuhum al-ju'u li adam az-zar'i bi Makkah da can suna samun yunwa saboda rashin shuka a Makkah wa khafu jaysh al-fili sun ji tsoron dindinar mayakan giwa wa amarahum ta'ala bil ibadati lahu saboda ka Allah ya musu umarni su yi bauta da ya amintar da su daga yunwar ya kubutar da su daga mayakan da suka zo akan jiwa ma na malaihim bihi min zalika wa yakunu an-nasu taba'an lahum fil ibada ni'matan ukhra mutane kuma su zo gaba ɗaya kowa ya bauta Allah alqiblarsa in karatu bai yana so ya yi irin na Laraba wannan ajin daraja ce ko ba ku bauta masa kuma da Allah ya muku wannan daraja ku gode wa Allah da ya muku darajar addinin musulunci Allah ya bamu wannan sura ta kare sai suratul maun lokaci yayi ko sai mu rasa aya ce nan gobe sai mu tsaya suratul maun mun tsawaita bayani ko amma bayanin mai amfani to Allah ya mana da ai na mubarakallahu fikum hayyakumullah yawa Allah